الرحيم الحمد لله رب العالمين وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة مرجعها إلى النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ومن عمل أهل النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أيوة الله سبحانه وتعالى بوجيا ليهد أبو أولنا مثلاتين البركة domin ci gaba da tafsiri na alkur'ani mai girma a wannan wuni na goma sha ɗaya ga watan ramadana shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shidda hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wannan haɗuwa ta mu allah sanya mata albarka da alkhairi allah ya tsare mana fahimta addinin shi da fahimta alkur'ani kuma allah ya tsare mana aiki da abin da addinin musulunci ya gindaya mana insha Allah a wannan ranar za mu tashi a suratul infitar ita ce wanda za mu darasi insha Allah a kanta wannan sura suratul infitar sura ce makkiya an sabko ta kafin hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama tana da aya goma sha tara wannan sura a wa'innan ayoyin na ta goma sha tara tana tattaunawa ne akan alamomin da za su faru ko kuma abin da zai faru ya canza yanayin manyan halittu canza yanayin yadda suke a lokacin tashar kiyama don tsabar wahalar tashar kiyama za su canza su koma wata kala daban wanda ba a haka aka saba da su ba yani sama za ta tsage taurari za su wanfaɗi da makamantan haka a samu canjin yanayi malamai suke ta al-inqilabul kauni abu na farko da tayi magana akan shi kuma sai tayi magana akan halin dan adam a ranar tashi alkiyama zai tarra ayyukan da yayi suna nan tare da shi sannan kuma hannu wannan sura sai tayi bayani akan abin da ke rutsar da dan adam tare da cewa ɗan adam Allah maɗauki sarki shi ya halitta shi shi ya daidaita zama shi amma kuma yana rutuwa da abin ruti game da neman Allah maɗauki sarki ke yan ta yi bayani akan halin ɗan adam a ranar lahira sannan kuma ta yi bayani akan halin ɗan adam a nan doron duniya musamman kafiri wanda ya rutu rudani na jahilci da na shaidani sai kuma sai ta yi bayani akan ababen da ke sawa mutum ya rudu daga cikin akwai karyata da ranar sakamako sai ta yi bayani akan makomar bayi nagartattu da kuma makomar fajiran bayi sai kuma ta cike da dawowa ta tarihe da abin da ta buɗe da shi ta buɗe da bayani akan wahalhalun da za a shiga da canjin yanayin da za a shiga da canjin ɗabi'a da za a shiga a lokacin alkiyama sai ta rufe da kuma wannan abin dai na tashin alkiyama shine yanayin tashin alkiyama ranar sakamako al'amari ga baki da nan Allah ya rauke sarki wannan shine dai abubuwan da wannan sura take bayyanawa kenan tana ba da labari ne na tashin alkiyama tana rakaza a kan shi da kuma shiri domin wannan wuni suran nan ta fara da bayani akan halin da sama za ta shiga a lokacin tashin kiyama da kuma halin da tauraro za su shiga da kuma halin da tekuna za su shiga da kuma halin da kabarruka za su kasance sannan kuma lorai kowace rai za ta tarda aikin da ta yi sai ta yi bayani a wannan wuri sai kuma ta ci gaba ta yi bayani a kan cewa ɗan adam kafiri menene ya ruɗe shi har ya ɗauke shi zuwa ga saɓawa Allah zuwa ga hoto na hoto da Allah idan aka kafircewa ayoyin Allah maɗaukin sarki wanda Allah shi ya halitta ya daidaita halitta sannan ya dai bayani akan cewa Allah ya ga dama in ya so ya sanya ɗan adam a wata halitta mummuna amma ya zaɓa mashi halittar da ta yi kyau sannan kuma abin da da muka bayyana cewa ta yi bayani akan makomarsa bayi al'abrar da kuma alfujjar bayi nagari da bayi wanda suke mutanen banza su ne fajiran bayi sai kuma rihewa akan abin da ta fara a kan shi shine cewa ranar tashi alkiyama komai na hannun Allah rai batta mallaka komai batta da cewa wannan kiran shine abin da sura za mu ga magabata sun kasance suna cewa duk aikin da kai in kana so ka san mai gare ka a gurin Allah mai Allah ya tanada maka sun kasance suna ba da shawara akan ka bujirto da aikinka akan wannan sura akan wannan suran ma ka bujirto da aikinka akan ayoyi guda biyu na wannan sura innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim an ka bujirto sai ka hada da ayar da Allah madaukakin sarki ce a cikin alimat nafsun ma qaddamat wa akhar sai ka bujirto aikinka in aiki na nagartattun bayi kake yi to kana cikin abrar ni'ima in na fajirattun bayi kake yi su kuma jahim ne Allah raba wannan ke shi ne da a takaice insha Allah kuma abinda muka faɗi a jumulce nan za mu ga shi a tafsirance bi idnillahi tabaraka wa ta'ala idan malai na iya fara karanto mana wayannan ayoyi insha Allah bismillah na'am
بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك جيد wannan aya ta farko a wannan sura Allah madaukakin sarki yake cewa idas sama'un fatarat ayayin da sama ta dare gida biyu ta tsage kenan idas sama'un shaqqat da idas sama'un fatarat ma'anar daya al-inshiqaq ده الانفطار معنى تدار الانشقاق داري وابو يدارو كده بيو يربو كده بيو الانفطار داري وابو يربو يتاجي dukkan su ma'ana shi ne na Allah mawakin sarki ce ka gaya musu alakacin da sama ta tsage gida biyu saboda aikin ta ya kare idan sama'un shaqqat ta tsage saboda Allah ya yi mata umarni mala'iku za su sauko. Allah maɗaukin sarki yake cewa, wa yau mata shakkaku sama'u bil ghamami wa nuzzilar mala'ikatu tanzila, ranar tashar kiyama, rana ce wadda sama za ta tsage tare da girgijanta, wa nuzzilar mala'ikatu tanzila za a sauko da mala'iku saukowa. Kenan wala Allah wannan shine tasirin da zai wa sama za ta ji wad'atul mala'ika kuma Allah Allah zai zo domin faslul qada domin yayi hukunci tsakanin bayi Allah ma aukin sarki ke cewa idan sama'un fatar a yayin da sama ta tsage ne zai faru za mu ga jawabu in iza mun riga mun bayyana duk lokacin da in iza kaga ta zo to za ka ga jawabinta amsar in haka ya faru sama ta tsage ne zai faru amsar za ta zo bayan an gaya mana ababen da za su faru wajen guda hudu a wayan ayoyin guda hudu insha Allah aya ta farko ce ne idan sama'un shaqqat idan sama'un fatarat idan sama ta tsage wa idan kawakibun tasarat kuma hallo idan tauraru suka watse suka fado al-intisar malamai suke cewa a wannan gurin da akwai al-isti'ara al-makaniyya da akwai wani salo wani azanci na tashbihi na kamantawa wanda ya kai makura a balaga shi ne ake ce mishi al-isti'ara al-makaniyya idan sama'un idan kawaki idan kawaki idan kawakibun tasarat idan tauraru suka watse suka zuzzube yanda ka san me yake suna sarka ta lu'ulu'u a jikin zaranta zaranta ya cire ta waɗin nan haka za a ga taurari suna wazo shi ne malamai suke cewa kamar an yi tashbihi ya ce wa idan kawaki gun tasarar kan titani al-lu'lu yanda kasar lu'lu da wannan tsakiya mai walƙiya za ta tsage za ta cire in ta cire za ta watse in nan ta mutu ta sauko da shekinta to haka taurari daga sama za ta faɗo yadda ka san tsakiya mai sheki in ta tsage ta watse in ta tsage in ta cire tsakiya mai sheki in zaranta ya cire na warko za ta faɗo tana walƙiyar nan ko kuma ba guri ɗaya ba za ta tsaya za ta warwatsu to haka tauraro za su yi shine Allah madaukakin sarki ya ce wa idhal kawakibun tasarat haka ka gaya musu a lokacin da tauraru sune an-nujum in tasarat suka watsu suka faɗo daga sama suka wawwatse tasaqafat wa tanasarat wa zalat an burujiha wa amakiniha tauraru za su bushe daga gurarensu daga manazirinsu za su watso ƙasa su rarrabu su watsu wajen watsuwa alkawakib jam'i ne na kaukab ana itlaqin kaukab akan tauraro wani lokaci an aka ce kaukab ana yin tauraro wani lokaci an aka ce kaukab ana yin mazaunin tauraro waga kina nan gura ana yin tauraron karan kanshi shine tauraro kuma asalin sunan shine annajm jam'in shi annujum kenan nan da aka ce alkawakib ai annujum to ga ya musu a lokacin tashin kiyama idan tauraru suka faɗo daga sama suka wawwatse wa idan biharu fujirat ka gaya musu a lokacin da teku aka yi musu ambaliya suka haɗe guri ɗaya suka zamto teku ɗaya Allah maɗaukin sarki zai umar dukkanin teku na duniya su yi ambaliya su haɗe guri ɗaya da mai daɗi da mara daɗi da mai zarfi da mara zarfi dukkan ruwa Allah zai umarce su game guri ɗaya wannan abin zai faru da taura da da da teku albihar jam'u ne na albahar albahar shine teku shin a Nijar muna da bahar a Nijar ba mu da bahar ko ba mu da teku muna da me muna da nahar naharun Nijar da Hausa ko da zabarmanci a ce ruwan isa ko ba san ba ko da zabarmanci ba ruwan isa ba ke cewa almihim dai nahar ne wanda gare mu korama ce mai gudana wadah da akwai bahar da akwai buhaira buhaira wani ɗan teku da ake ake tsarawa dam dam ko makamantan haka wadah duk da dam ana ce mashi asadd asaddu almihim dai wannan su ne ababen da ya shahi ɗan suna da ya shahi ruwa da makamantan haka kenan dai wa idan biharu ka gaya musu a yayin da teku fujjirat za a yi musu ambaliya a buɗe su su huto su haɗe junan su juna dukkanin teku da duniya su haɗu da mai ruwa wanda bai da gishiri da mai gishiri da mai daɗi da mara daɗi duka za su haɗu su zamto teku ɗaya gabaki ɗayansu Allah zai musu umarni a ɗan adam dole ya risina don rashin imanin ɗan adam an wannan abin ya dole ya risina وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت كجيا مسو أيا ألوك سندلا فنشكو قبرك دم متسون دسكي سكين تسوتو za a finciko kowane kabari a finciko shi a juya shi kasar shi ta finciko ta hujjo mawacin da ya shi wannan lokacin tashar kiyama wa idan kuburu ka gaya musu a lokacin da kabarruka alqubur jam'i ne na alqabr wadah alqabr qabr ke qabri daya alqubur jam'i ne na qabr kenan ka gaya musu a lokacin da kabarruka za a finciko su ha kuma makabarta almakbara da larabcin almakbara an ciro shi ne daga alkabar wurin da ake binne mutane a cikin kabarin suke wadah a lokacin da za a finciko kabar tare da cewa kai dan adam an hana kai tone kabarin mutum ko to za a finciko shi dan kowa ya taso ya kai zuwa ga arzikin mahsar da gaban Allah maɗauki sarki shine malam ya ce wa idan kuburu kullibat za a juya kabari ya kasan shi ya huto waje don ya huto mamacin da yake cikin shi to a yayin da wa'annan ababen guda hudu suka faru menene zai faru jawab din iza menene zai faru malamai suke cewa ababen nan guda hudu da aka faɗi sama ta tsage tauraro su haɗo su wawwatse sannan kuma teku a yi musu ambaliya su haɗu su zamto teku ɗaya ha kuma hallo kabarruka a finciko su mamata su hoto me zai waru a wannan lokacin jawabin wa'a'iza shi ne malamai suka ce ka faɗar allah maɗaukin sarki alimat nafsun ma kaddama su a wannan lokacin da ababen za su haru rai za ta san abin da ta gabatar na aikin alkhairi ko na aikin sharri wa akharat da kuma abin da ta jinkirta na wajibi a kanta ba ta yi ba shi ne amsa in wannan abin suka faru na canzawa yanayin duniya duk wani abin da kake tunanin shi mai ƙarfi mai komai zai koma fayyada da ƙarfi ya canza yanayin shi to abin da zai faru a wannan lokacin kowace rai za ta shiga sai da yi za ta ji wa'azi ba tare da gardama ba kowace rai Allah Allah take aikinta ya tseratar da ita kuma kowace rai ita da kanta za ta wa'azi kuma za ta san aikin da ta yi tsaye bayan da shi ne Allah mafi sarki ya ce alimat nafsun ya Allah ya ka nafsun nakira don ya ɗauke dukkanin wani rai kowane rai zai san kowace rai za ta san abin da ta gabatar na aiki na alkhairi ko na aiki na shari abin da ta yi ta gabatar ma kaddamat abin da ta gabatar ta riga ta yi tun lokacin da take rayuwar doron duniya zai iya kasance alkhairi ne zai iya kasance shari ne ko wa akharat abin da ta jinkirtar kaga in kana so ka fassarta shi fassara ta ne yake shine abin da ta jinkirta na wajibi abu ne wajibi a kanta sai ta yi amma ta ƙi shi amma kuma abin da ta gabatar da akwai alkhairi da akwai sharri a cikin alkhairi da akwai wajibi ko da akwai mustahabbi a cikin sharri da akwai me yake suna haramun da akwai makruhi to duka za ka san su sannan kuma don a ƙara baka muhimmancin wajibi ha sai aka ce wa akharat da kuma abin da ta jinkirta shi kuma daman mu ba abin da yake halak bakka da zunubi bai da alaka da umarni sai in ya kasance wasila ce zuwa ga abin da aka umarce ka ko abin da aka hana to rai za ta san abin da ta riga ta yi na aiki na alkhairi ta gabatar na aiki na alkhairi ne ko na aiki da sharri da abin da ta jinkirta na abin da yake wajibi ne akan ta ta yi ba ta yi wannan fassara ɗaya daga cikin fassarar malamai da akwai kuma fassarar da malamai suka ce alimat nafsun ma qaddamat rai za ta san abin da ta riga ta gabatar ta aikata da karan kanta tun tana cikin rayuwa ta doron duniya wanda ta samu sakamakon shi na alkhairi ne ko na sharri wa akharat kuma rai za ta san abin da ta riga ta aikata amma sakamakon shi daga baya zai biyo ta shine ta sunnanta sunna ta kwarai ko ta sharri in ta sunnata sunna ta kwarai za ta yi ta samun ladan wannan sunna in ta sunnanta sunna mummuna za ta yi ta samun zubinta kaga wannan aya ta dauko a wannan fasara ta biyu ta ɗauko wani abu ya yi gani mutum sai yana tunanin iya ga abin da na yi shi kuma bai sani ba ya riga ya yi wani abu na kwarai wanda ya bari koyi mutane suke koyi da shi ilimi ne ya bada a ayyuka ne na alkhairi yayi wanda abakkan shi suke koyi da shi dan uwan suke koyi da shi a kokari ne yayi ya gina sadakatul jariya kaga sunna ce kyakkyawa ko kuma me yake suna sunna ce mummuna ya bari shine ya ka ya fara kawo shisha a garin da bagaran shine ya fara kawo kaza shine ya fara yin wani aiki na zunubi mutane suke yi ta hanyar shi ta koyawa shi sai ya tafi yana tunani iya abin da ya ne ya gaza zurgunsu wannan fassara al-imam al-qurtubi at-tabari al-maliki ya nakalto ta a cikin tafsirin shi kenan alimat nafsun ma qaddamat rai za ta san abin da ta riga ta gabatar na aiki na gari ko kuma aiki mummuna an riga an rubuta mata abin da ta gabatar na aiki na kwarai ko kuma aiki mummuna da rayuwarta ko kuma ma akharat abinda ta riga ta ajiye shi ta jinkirtar da shi ta yi amma kuma sakamakon bai zo ne bayan mutuwa saboda ta bar koyi ne wanda a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man sanna sunnatan sayya'a fa alayhi wizruha wa wizru man amila biha ila yawm al-qiyamah min ghayri an yunqata min awsarihi shay'a wa man sanna sunnatan hasana فعليه أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيئا ما زال سنك سوى دكا نوان دي سنة دي سنة ممونة أيكي نفاجر تيوان دي أكي كوي دشي فعليه وزرها ينا لديه ين أيكي ديكو ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لديه wanda ya aikata wannan aikin ta dalilin shi ya kirkiro wannan sunnan mummuna har zuwa tashar kiyama min ghairi an yunqasa min awzarin sha ba tare da an rage zunubin su su za a ba su zubi na aikin da suka yi cikakke shi ma za a ba shi zubin na cewa shi ya fara kawo aikin balla mummuna aiki mutumin da ya fara kirkiro da yake suna ayyuka mummuna ga sunan kala-kala mutum ya kirkiro bida mutum ya kirkiro wani laifi wani banna da ake yi salo na sata kudaden mutane salo na yaudarar mutane haka aikin banna ba ta gurɓacewar tarbiyyar mutane kayan shaye-shaye da sauransu mutum ya fara kirkiro kayan laifi zanto shi ne ya fara koya mutane to laifi laifin na aikin da ya yi da akwai shi sannan koyar wannan da ya yi duk wanda ya aikata wannan abin ta dalilin koyarwar shi ko da ya koya wa wani ne wani ya koya kuma shi ma wancan ya koya wani duka he ya dawo zuwa gare shi kaza babban laifi ya kasance kai ne ka fara buɗe ƙoshin akasin haka wanda ya ƙirƙiro abu ko kuma ya sunanta abu kyakkyawa aiki na alkhairi yani ya gina sadakatul jariya ya gina masallaci ya gina makaranta duk wanda zai yi irin wannan aikin dalilin ya ga wani ya yi aiki a wajen yake to ni ma bari in kama kaza to wannan koyon da aka yi haka haka inda ya yi ta tana so yana yin lada har zuwa ta samu kiyar ko mutum ya koyar da ilimi in ya koyar da ilimi wanda ya aikata wannan abin yana da ladan shi sannan in shi ma ya koya wa wani yana da lada har zuwa tashar kiyama shi yasa malamai suke cewa in kana so ka san darajar malamai ka kalli kokarin da suka yi wajen koyarwa yanzu mun dauki alaƙar misali dauki imam malik ladan da ke gare shi malamin da ya koyar ilimin shi wanda ake amfani a yau dauki a sahabbai a biyu raira ga malamai a rufawa kalli yadda ake amfanuwa da koyarwarsu da karantarwarsu da ilmantarwarsu kuma har yau ba tsaya ba ita da wannan hasana ta in yaya ta ga darajar malami ko shi yasa ilimi amfani gare shi babban sadaka jariya da zaka bari wallahi koyarwa na'am da akwai sadaka jariya da yawa gashi nan gina rijiya gina makaranta gina masallaci gina al'umma da makamantan haka sannan kuma do- da akwai sadaka jariya ka bai wa ɗanka tarbiyya ta gari ta ƙware yanzu ka bai wa ɗanka tarbiyya ya zama malami ya karanta ya koyar itinanin abin da za a yi talabta maka na lada na hasanat da kyakkyawa saboda kai ne ka ware auren a hanyar ilimin nan kai ta koyar da al'umma shi yasa kowa ya yi kokarin gyara ɗin shi ya yi kokarin tsora ɗin shi akan tarbiyya ta kwarai kama hannun shi tafi da shi gurin ilimi kama hannun shi tsora shi makaranta karanta addini kada ka yi sakaci Allah ya taimaka sai mu dawo kenan kan wannan ayar kenan kowace rai za ta san abin da ta riga ta gabatar na aiki na alkhairi ne ko na sharri ne aiki ne na kwarai ko aiki ne mummuna kowace rai za ta sani za a kawo mata littafinta a hannu ta karanta ta tabbatar ga aikin da zai yi a mata sakamako akan haka sannan wa akharat kenan akan wannan fassara da aikin da mutum ya bari ya sunantarwa da mutane mummuna ne ko na kwarai ne shi ma zai gani kai ka fara kawo shisha da garin da magana kai ka fara buɗe hanyar da don ka fara kawo wuyi kai ka fara kawo yanayin aski kaza a garin da magana misali kai ka fara kawo yanayin sa kaya matsatsu wanda za a dinga taye baya gurin zama a dinga hujjo shi kai ka ware kawo wani salo da za a dinga yaudaran mata kai ka ware kawo salo kaza salo kaza to kuma ranar tashar yawa ya kebe ha kuma wanda ya kawo aikin alkhairi Allah Allah ce mu kenan kuma a fassara ta farko shine alimat nafsun ma qaddamat rai za ta san abin da ta riga ta gabatar na aiki na alkhairi ne ko kuma aiki na sharri ne wa akharat kuma rai za ta san abin da ta riga ta jinkirtar na aiki na wajibi da ko wata fassara wadda ita ta shahara Usman da take cewa alimat nafsun ma qaddamat rai za ta san abin da ta riga ta gabatar na aiki kyakkyawa wanda zai za ta ta ci gaba wa akharat kuma rai za ta san abin da za ta san abin da da ta yi na aiki mummuna wanda zai sa ta baya ta maida ta baya wadah Usman Lagos ke cewa wa akharat innan kamar ta'kidi ne kawai rai za ta san abin da ta riga ta yi na aiki na kwarai ne ko mummuna wadah amma dai fassarar dai da ta yi shi ne fassarorin guda biyu fassarar da muka wani ta imam sabari da kuma fassarar nan da ta wanda ta shahi akharat aiki na wajibi domin aiki na wajibi in ka jinkirta shi baka yi shi ba wanda ya wajibta a kanka ana kama ka a kan shi zakka ta wajibta a kanka ka kinta har mutuwa ta zo maka kuma kana da dama azumi ya wajibta a kanka ka kin shi har mutuwa ta zo maka kana da dama sallah neman ilimi wajibi ne a kanka ka kin shi har kan mutu akan jahilci dai sai an kama mutum a kan shi sada zumunta koyawa ‘ya'yanka tarbiyya wajibi ne a kanka ka ƙiya har ka mutu sai an tambaye kanka kenan aikin wajibi ake nufi a rago wadda wanda haka ya zo a cikin suratul qiyama Allah madaukakin sarki ke cewa yunabba'u al-insanu yawma idhin bima qaddama wa akhar dan adam za a bashi labari da abin da ya gabatar na aiki kyakkyawa ne ko mummuna ne wa akhar da kuma abin da ya jinkirta na wajibi da yake kan shi bal insanu ala nafsi basira bari ma kai dan adam ya sani shi da karan kai shi ya sani amma kuma za a ara shi hujja akan hujja walau alqa ma'azira kuma babu uzurin da zai bada wanda zai iya kubutar da shi Allah ya taimaka wannan ke shi sai Allah ma'aukin sarki ya ce wannan kaga wa'azi duniya ga yadda za ta kasance sannan kuma ga yadda halin ɗan adam zai kasance ranar tashar kiyama ko sama ga yadda za ta kasance tauraro tekuna ha kuma da kaburruka to ɗan adam rai me zai bu me zai kasance zai san duk wani abin da ya yi na aiki zai sani na alkhairi ne ko shan kaga wannan wa'azin ya kai wa shine Allah madaukakin sarki sai ya dora akan haka yace ya ayyuhal insanu ya kai dan adam malamai suke cewa wannan insan din nan ana nuni da shi kafin kafin mushriki fasikin bawa wanda bayya jin hud in Allah ya ce kai yayi bayya yi in Allah ya ce bari bayya bari bayya jin shirye wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan ko kafiri asali dai ta zo ne akan kafiri da kuma wanda yake ya ɗauki siffofi na kafiri dama mushriki kafiri ne shine fasiki ya ɗauki wasu siffofi na kafiri ko da zai amsa sunan musulmi ne amma ya ɗauki wani siffofi na kafiri a aikace wada to malamai suka cewa wannan aya da aka ce al-insan ananin da shi kafiri ya ayyuhal insanu ya kai dan adam ma gharraka bi rabbikal karim menene ya ruɗe ka har bakka wa ubangijinka biyayya wanda ubangijin nan naka shine alkarimu mai karanci ya maka ni'imomi kala kala amma kuma me ya ruɗe ka kake dan bashi biyayya ma gharraka bi rabbikal karim ay ayyu shay'in khada'aka بربك الحليم الكريم حتى عصيته وتجرأت على مخالفة أمره معلمان تفسير كتير منين هي ودريكا جمد لما نقول بينك بيا وبينك الحليم مي حقلي الكريم مي كرمتي har ka saba mashi har ka saba wa umarnin shi har ba ka mashi biyayya tare da cewa yana kyautata ma kai kuma kamata ya kai dan adam kyautatawar Allah ka yi mukabalata da kyautatawa ma'anar shi Allah yana kyautata maka yana baka limomi kai kuma ka yi kokarin mai da kyautatawa wannan ta hanyar yi wa Allah biyayya da yi wa Allah fa هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟
هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟
kyautatawa sakamakon ta ya kasance kyautatawa ne in Allah ya kyautata yana kyautata maka a iba ni'imomi kala kala Allah na baka to kai kuma ka kyautata ibada wa atakum min kulli ma sa'altumuh wannan wa ni'imomin in Allah ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha duk abin da dan adam yake roƙa a gurin Allah Allah ya bashi kai har abin da baka roƙa ba kuma Allah ya ce inda za ka ƙididdi ga ni'imomin shi wallahi ba kai sauka da ka su babu wanda ya ce irga ni'imomin da Allah maɗaukin sarki ya mishi to amma dan adam ne yake yaudaraka ma gharraka me ya ruɗe ka bi rabbika game da sha'anin biyayya ga ubangijinka alkarimu ne karamci ka ƙi mishi biyayya me ya ruɗe ka ka ƙi bin umarnin shi me ya ruɗe ka da wutar duniya jahilci shedan shin shedan ko jahilci ko daular duniya ya kai ya rufe ka Allah ya ce wala ta gaba kuma hayatun duniya kada ku yarda ولا تغرنكم الحياة الدنيا ولا ولا يغرنكم بالله الغرور farkon aya Allah maɗaukin sarki ke cewa ya ayyuhan nasu ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق ولا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور Allah maɗaukakin sarki yake cewa ya ayyuhan nasu ya ku mutane ittaqu rabbakum ku ji tsoron ubangijinku Allah maɗaukakin sarki wakhshaw yawman ku ji tsoron kuma hallo wani wuni shine wannan tashi alkiyama la yajzi walidun an waladihi uba bayya sakautawa ɗan shi da komai bayya ɗewa ɗan shi komai wala mauludun huwa jazin an walidi shi a kuma hallo ya ɗa bai isa ba ya sakautawa da baban shi da komai da ma'ayin shi da komai babu abin da zai yi wa ma'ayin shi kowanne yana da al'amarin da ya ishe shi to a wannan wurin Allah yake cewa alƙawari ne na Allah shi wannan wurin inna wa'dallahi haqqun wannan alƙawarin Allah na zuwa wannan wurin gaskiya ne zai ya Allah ce wala taghurrannakum alhayatud dunya kada rudanin duniya rayuwa ta duniya ta rude ku kada rayuwar duniya ta rude ku wala yaghurrannakum billahi algharur ha kuma hallo kada shedan algharu shine shedan kada ya rude ku game da lamarin biyayya ga Allah madaukakin sarki yana Allah madaukakin sarki ya bayyana ababe guda biyu ne suke rude dan adam da akwai shedan shine algharu ha kuma hallo da akwai rayuwar duniya malamai suke cewa kuma hallo da akwai jahilci Umar bin Khattab radiyallahu anhu da ya karanta wannan ayat da muke kanta ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim yake cewa wallahi gharrahu jahluhu wa hanquhu tabbas abin da ya ruɗi kafiri har ya je zuwa kafirci jahilci shi da wauta shi kinan kaga jahilci wauta da mun jahilci ce jahilci yana ruɗan mutum sannan kuma lo duniya tana ruɗan mutum sannan shedan shi ne uwa uba to dan haka mutum in yana so ya kai ya ruɗu har ya bar ibadar Allah biyayya ga Allah maɗaukin sarki biyayya ga manzon Allah kuma to ya nisanci wa'annan ababan ya nisanci jahilci domin jahilci baya zuwa da alkhairi ya nisanci duniya in ka nisanci duniya kai kuma za ka kusanci zuwa ga Allah maɗaukin sarki izhad fi dunya yuhibbuka Allah kana son soyayya Allah manzo Allah ya ce ka nisanci duniya ka kyafaci duniya Allah zai so ka wani ya zo tambayi magana menene in dai Allah zai so ni mutane za su so ni game da mutane in da hadisi ma inda na fi hibbukan na lamar mutane abin da yake hannunsu na kuɗi ka nisanta ba ka so to za su so ka amma in dai kana son abin abin hannunsu da kuɗi na mulki na matsayi na makamanta haka to kai kuma ba za su so ka ba shi kuma Allah a'a ka nisanci duniya in ka nisanci duniya maza Allah ce iza da fi duniya ya hibbuka Allah ka nisanci duniya ka kyamaci duniya to Allah ne so ka shi yasa duk wanda yake haɓa da yaki duniya yaki halak yaki haram ya san da cewa yana nisa ne da Allah ma yake san nisancin duniya kyamatar duniya ja baya baya da daular duniya shine zai jawo maka soyayya Allah ma yake san yan kaga jahilci na biyu duniya na uku kuma shaidan wanda shaidan shine babban makiyin dan adam shine makiyin da ya huddo da annabi adam da annabi hawa ya rutse su fadallahuma bi ghurur ya rutse su suka ci bishiyar da aka hana su har ya sabbaba musu hutowa daga cikin aljanna shaidan إن الشيطان لكم عدو إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الله يقول الشيطان مكي ينكو يقول كيس مكي مكي إن بكرك الشيطان مكي با to ka san da cewa inna ma ya zuwa hizbahu ya kun min ashabi tayyib yana kiran mabiyan shi wanda suke mishi biyayya suke mishi da'a dan su zamto yan wutan zai ja su kai su wutan kina kaga wa'annan ababan guda uku wannan ayar kawai tana mana nuni su ne ababan da suke rudar da mutum har ya bar addinin Allah ya bar biyayya ga Allah madaukakin sarki ya ƙin imani da manzon Allah ya ƙin aiki da alqur'ani abu na farko jahilci duk mutumin da ya auri jahilci shi kuma ya auri hallaka na uku na biyu shine san duniya na uku shine shaidan al'allama ibn qayyim rahmatullah alayhi ya yi wani littafi mai kyau ighathatul lahfar amma kayi shaitan taimakawa bawa wanda ya shiga cikin rudani wanda yake da bukatar nasiha a taimaka mishi a bashi bayani yaya kai ne shi ne yake yana bayani yadda kan shi yake a cikin littafin daga cikin guraren ababen da yake bayyanawa harkar waƙe-waƙe da ke tsakaɗe duk wani makai keji na shaidan a nan yake tsatsafuwa shi ɗin yana son ka dinga jin kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe saboda yadda ka san in kana karanta alƙur'ani kake samun soyayyar Allah ko to in kana jin kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe shaidan san ka yake yana sa ka cikin auliya ɗin shi yana jawo ka shi yasa za ga duk gurin da ake kiɗe-kiɗe da raye-raye baka rasa shi da manyan alfasha wanda Allah ya hana duk gurin da ake kiɗe-kiɗe da raye-raye kai ko ka samu karuwai mazinata ka samu waɗanda ba suka hima aikata zina shine ɗan luwaɗi da ɗan maɗugo ka samu giya da dukkan nau'in kayan maye ka samu waɗace-waɗace da duk da zini da sauransu ka samu almabazaranci da kuɗi shi yasa kiɗe-kiɗe da raye malamai magabata suke cewa ruqiyyatu shaitan ruqiyya ce ta shaitan da yake kwace hankalinka shi yasa daga cikin tsano da hanyar da shaitan yake bi akan ya rudi ka shine hanyar waƙoƙi da kiɗe-kiɗe da raye Allah ke ya ayyuhal insanu ya kai dan adam ma gharraka bi rabbikal karim menene ya rude ka game da ubangiji ubangijinka Allah maɗaukakin sarki mai karamci game da yi mishi biyayya ka bari malamai suke cewa ana nufin da shi kafin domin kafin shi ne ya rudu ruduwar da ta wuce makura da kuma fasiki waza wanda bayyawa Allah maɗaukakin sarki biyayya bayya aiki sai za a bayyana Allah zai bayyana karamcin da yawa dan adam allazi khalaqaka wanda ya halicce ka kai dan adam tare da babu kai ya halicce ka fasawaka ya daidaita halittarka fa'adalaka ya daidaita matsayarka ya halicce ka ya daidaita halittarka ya daidaita matsalarka ya daidaita matsayarka halittarka ta kasance halitta ce daidaitacciya wata ƙafa ba ta yi wata ƙafa ba wani hannu bai yi ba wani hannu ido aka tsora masa shi a guri mutawatsi inda ya daidaita Allah ya kyautata halittarka ka kasance dukkanin halittun Allah ba ma halittun da ya yi ka kyau dan adam ke Allah marauki sarki ke cewa cikin suratul suratul tin laqad khalaqna al-insana
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم الله ما أوكي سركي كتوا تبت mun halicci ɗan adam fi ahsani taqwim a mafi kawo matsaya ɗan adam shine mafi kyawar halittar da take da tsaya da kyau fi ahsani khilqa a mafi kyawun halitta shi yasa wani ɗaya daga cikin manyan fadawa a da ya kasance ya yi aure sabuwar amarya to ne barabara wanda isa mun riga mun haɗe ta a darasin da ya wuce yana kallon matan shi da ya ga tana da kyau ya yi ɓaraɓara ma ɓaraɓara da ta hudu wani hanya ta tsini yana kallon ta ya ce wallahi in baki wata kyau ba na sake ki sai daga baya gane ashe kalmar mai girma ce wani ya ga anya fa ki wata ki kyau ita ba ta ce anya fa abu ya kai zuwa ga shugaban wannan shugaban wannan ya hana malamai duka kowane malami ya ce ta ta kukuri haba ya ce an adam ya yi wata haba Allah ta ta kukuri wannan wannan musamman malamai in zargantawa da Allah ta ta kukuri ana da ya wasu malamai suka ce da akwai imam malik ya zaune wasu kuma suka ce imam shafi ne mu kisa da an rawaito ta akan imam malik ne ko imam shafi ya zo ne ya ce haba ya ƙi yin magana ya ce ne sa ka ƙi yin magana kai shi da ya ce haba ya za a ku haɗa halittar ɗan adam da wata a wajen kyau alhalin allah yana cewa laƙad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim ɗan adam ya bi kowace halitta kyau ya hako mata shi tana nan ya tabbatar abin da alkur'ani ya tabbatar wani ko kai ma yau in ka tsaye gida ka iya jira ba wani sai dai ba a san abin da ya shafi kalma ta saki ko da wasa ba a so a dinga sakowa wani ko da wasa ba a so a dinga sako a dinga bin hanyar saboda shekan yana so in kana bin hanyar wata ran ya san zai ci yi wani amma ka ka gwada ke nan wani saboda harkokin kalma ta saki ba a san su ko a wasa ne ko da bai auku ba dama in ka riga kawai lafazin wa to saki wa yayi wa salatu jiddu hunna jiddu bar da mun su ko ba ba kinan ko da kalmar ba ana ne da ita saki ba in dai abin ya shafi wannan bangaren kada wasa ya kai wasan da zaka yani yi magana da ya shafi saki da sauransu ba ba a kuma da ita ma kanta amarya kada wani wasa uwar gida kada wani wasan da zai kai wasan da har za ta yi maganar saki ya yi magana a suke ta ko makamanta haka kai ko a misali a dinga cewa da za ka sake ni ko kuma yanzu da zan sake ki makamantan haka an nisanci wannan bangaren kwanciya hankali a nan take Allah ce baka kina almuhim dai dan adam Allah madaukakin sarki ya halice shi ne Allah madaukakin sarki ce allazi khalaqaka shine Allah madaukakin sarki wanda ya halice ka fasawaka kuma ya daidaita halittarka ya sanya ka kana da gabbai wanda za ka biya dukkanin bukatun da kake so kuma madaidaitan gabbai sa'ada laka kuma har ya daidaita matsayinka ya daidaita maka halitta a wata qira'a fa'adda laka da tashdidi dan a tabbatar da daidaita halitta da Allah maɗaukakin sarki fi ayyi suratin ma sha'araka Allah maɗaukin sarki ya ga dama ya halice ka akan dukkanin fuskar da ya ga dama ya ga dama ya halice ka akan dukkanin yanayin halittar da ya ga dama ya ga dama ya halice ka a yanayin halittar kunkuru ko halittar da yake wa suna damo ko halittar kadangare ko tsakaka ko halittar alade ko kare ko makamanta haka ya ga dama ya ɗora halittarka ya ɗora hukarka ya ɗora yanayin halittarka a dukkanin yanayin halittoci na dabbobi amma sai ya zama ma halittar da ta yi kowace kyau to kuma ka ƙi iman da shi ka ƙi yin aiki da umarnin shi ka ƙi mishi biyayya shi ɗan ya ruɗe ka jahilci duniya ta ruɗe ka ubangiji ya zama wasu sarki da yawan waɗannan yiwuwa Allah ma'aukin sarki ce fi ayyi suratin a kowace huska ko kuma yanayi na halitta ma sha'a wanda Allah maɗaukin sarki ya so rakkabaka ya ya iya dora ka a wannan halitta amma sai Allah ya zaba maka halittar da tafi kyawu shi ne wanda suke cewa ay rakkabaka fi ayi suratin sha'a wa ikhtara laka Allah maɗaukin sarki ya zaɓan maka surar da ta yi kowace kyau ya tsara maka hoto da yanayin halitta da ya yi kowanne kyau amma in ya ga dama ya so ya yi halice ka a dukkanin tsarin da su amma Allah zaɓa maka abin da ya alƙari shi ne Allah maɗaukin sarki sai yake bayyana yanzu a ayoyin da zamu gani sai Allah maɗaukin sarki ya bayyana menene abin da ke ɗauki ɗan adam ɗin nan akan ruɗani kafiri ne ya ɗauke shi akan ruɗani me ya ɗauke shi har ya kai ya rudu da barin yi ibada ga Allah ɗauke sarki da bauta ma Allah ɗauke sarki na karanta mana ayoyin da ba su insha
كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون نعم الله ما أوكي سركي كتوا كلا بري تبت بري تكذبون بالدين كنا قرية تاوادا رانا ساكمو abin da ya ɗauki daga cikin ababen da ya rubuta ya rubuci kafirai suke barin yin imani da Allah suke barin yin biyayya ga Allah maɗaukin sarki ƙaryata da ranar sakamako shi kuma me ya ɗauke su har suka rudu suka karyata da ranar sakamako wa'annan ababen da muka faɗi wanda suka gabata shedan jahilci san duniya dan ka a ce duniya za ta gushe suna son ta sai suka karyata da ranar sakamako shi na zama ɗauke sarki ce kalla tabbat gaskiya ne bal bari abin da ya ɗauke ku zuwa ga rudani da yin rashin biyayya ga Allah maɗauke sarki to kazzibuna biddin kuna karyatawa da ranar sakamako kuna karyata da ranar tashin kiyama kuna ganin cewa ba ta zo kenan nan kalla bal inna rad'un ne ana tsawata wasu akan sufar abin da suke kai shi da kafirci sai Allah maɗauki sarki ce wa inna alaikum lahafizin alhari ba ku sani ba ranar sakamako ranar kiyama ne ta so sai ta zo wa inna alaikum lahafizin kuma mun dora muku mala'iku waɗanda suke kiyaye ayyukan wanda duk abin da ka aikata mun riga mun gan su wanda duk abin da ka aikata na alkhairi ne ko na sharri ne suna rubuta wa inna alaikum lahafizin lalle na gan ku na mun gan su an ga ayoyin shi yasa ne isara mun ce mun riga mun gan su dan lura da lokaci insha Allah wa inna alaikum lahafizin kuma lalle tabbas an dora akan ku mala'iku waɗanda suke hafizina masu kiyaye ayyukanku masu rubuta ayyukanku masu muraqabaku masu lura da ayyukanku su ne mala'iku shine nan wannan jumla ta wa inna alaikum lahafizin Allah ya zo da mu'akkadain ya zo da ababe guda biyu wanda suke karfafa zance wa inna alaikum tabbas na ga kanku mala'iku masu kiyayewa lahafizin kuma lamun ta'aki tabbas wannan mala'ikun hafizi na masu kiyayewa suna kiyaye duk wani abu aiki da za ku yi karami ko babba wannan mala'ikun ga sifofinsu guda biyu kiraman ne suna da daraja masu karamci ne a gurin Allah maɗaukin sarki katibina ne masu rubuta ayyukan kuma babu aikin da za ku yi face sun rubuta shi na alkhairi ne ko na sharri aiki ne ta'a ce ko ma'afiya ce suna rubutawa kiraman katibina dan mutum ma iya cewa ai zan iya ɓoyewa in yi wani aiki ba su sani ba sai Allah ya ce ya allamuna ma taf'alu sun san abin da kuke aikatawa Allah ya ba su kudura akan sanin abin da kuke aikata ya alamuna sun san ma ta faruna abin da kuke aikatawa wannan aikin da kuke yi aiki ne kuke yi na magana ne ko na aiki ne dangan jiki ko kuma aiki ne hatta na zuciya Allah yana bayyana musu su rubuta da wane ya kaza manufar shi kaza ce a rubuta Allah ke ya alamuna ma ta faru sai Allah maɗaukin sarki zai ba da labarin yaya halin mutane da kasance a ranar tashin kiyama na
innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawma الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله
نعم يا الله مأوكين سركي يا شيغا بدا بام لاباري akan halin mutane ranar tashar kiyama Allah yake cewa innal abrara lafi na'im lalle tabbal bayu ku tun bayu sune bayi na na kwarai lafi na'im tabbal suna cikin ni'ima wanda ayanan irin wannan ayat ta riga ta gabata a gare mu a cikin suratul mutaffifin daidai abin da za mu kara shi ne al'allama a sa'adi yake fassara mana su mene suwa ne na al'abrar yake cewa al'abrar humul qa'imuna bi huquqin lahi wa huquqi ibadihi almulazimuna lil birri fi a'malil qalbi wal jawari yake cewa al'abrar su ne bayi wa'inda suke tashi da kiyaye haƙƙin Allah da kiyaye kuma haƙƙin bayi suna kiyaye haƙƙin Allah suna kiyaye haƙƙin bayan Allah sannan kuma allo suna lazumta albir aiki nagari na kwarai mai tabbatar da tsoron Allah suna lazumta shi a wajen aiki na zuciya da kuma aiki na gangan jiki duk abin da za su tsarko a zuciyarsu sai sun tsaya sun ga da akwai alkhairi a ciki da akwai takwa a ciki ko babu su bari sannan duk aikin da za su aikata sai sun bujiro shi shin da akwai alkhairi da akwai birnin da akwai aiki na da akwai alkhairi a ciki da akwai tsoron Allah a ciki in babu su bar shi inda akwai su wannan so ne al'abara ta yace kuma al-fujjar kishiyarsu kajiran bayi kishiyarsu ne ba sa kiyaye haƙƙin Allah ba sa kiyaye haƙƙin bayan Allah sannan kuma hallo ba ruwan da su lura da aiki ya yi daidai da tsoron Allah ko bai ba zai zo tsoron Allah kawai aikatawa suke ya ki halak ya ki haram komai yi suke bar ruwansu da ya tsaya sun duba kahin su aikata wani aiki bar ruwansu da ya tsaya sun duba da akwai alkhairi ko shirin bar ruwansu su taka haƙƙin Allah su taka haƙƙin bayan Allah Allah ke shi ne ɗan gida mu zamu Sheikh Nasir Zali a cikin littafin Sirrin Karim Mannan ya bayyana haka shi ne na Allah mu take ta innal abrara lalle tabbas bayu kubutattun bayu lafina in tabbas suna cikin ni'ima ta jin daɗi na aljanna ni'ima ta aljanna suna cikin ni'ima ta aljanna wa innal fujjara kuma lallai tabbas fajiran bayi kinan kafirai da mushrikai da fasikai lafi jahim suna cikin wutar jahannam an fasiki ne yana da imani za a dan babbaka shi da dai gwagwadon laifin shi in Allah ya ga dama ya yaje shi in Allah ya ga dama ya kama shi da zunubin shi a sa shi wuce ya dan babbaku da da gwagwadon zai shi in dai da akwai imani daga baya ya samu mutuwa ta hanyar ceto shafa'a kan mutum ya ce to sun da ya hutu lahiya da wani layi babbakuwa a wata jihar ɗan ta da daɗi ba da hamman za ya bayyana cewa na ƙarshen da za a hudu domin a wutar jahannama babu mai dawama a wutar jahannama sai wanda bai da imani kafiri wanda bai da imani bai yarda da da la ilaha illallah bai yarda imani da Allah ba musulmi bane ba to shi khalidan mukhalladan fiya zai dawama a cikin wutar jahannama na ƙarshe wanda za a fito daga cikin wutar jahannama ya kone ya koma baki ka wattoka amma a zuciyar shi da ke da akwai imani daidai gwargwaron ƙwayar zarra yana cewa Allah yana ƙonuwa a cikin wutar jahannama amma yana cewa Allah rabbi yana kiran Allah to shi ne na ƙarshe wajen ceto in aka hudo shi ya ƙone kamar gawayi maza Allah ke bada labari hadisi in ga ce in aka ɗauko shi ya ajewa shi a wani teku a gaban aljanna yake ana cewa shi nahrul hayat sai jikin shi ya kukkugo tsoka ta dawo lahiya lau a hanyar ashi domin shiga cikin aljanna ya sa cikin aljanna to Allah ka sa ya ni ko hangarta ma ba mai ba sai dai daga cikin aljanna muna cikin al'amuna sama al'ara'is Allah zaba mana aljanna ita ce mashigan mu ta farko da yadda ba sai mun yi mururi ba da wata jahannama Allah ke Allah tabbatar da mu akan ayyuka da kwarai shi ne Allah mafi sarki kica wa innal fujjara lafi jahim tabbas fajiran bayi suna cikin wutar jahannama wanda ake ce mata al-jahim yaslawnaha yawm ad-din za su shiga wannan wutar ta jahannama wanda ake ce mata jahim yawm ad-din ranar sakamako ranar tashar kiyama kenan ranar hisabi da sakamako yaslawnaha za su shiga kuma za su ƙonu yasla tana ɗaukan ma'ana biyu shi ne tana ɗaukan ma'anar shiga da ƙonuwa wanda muna bayyana a haka a duk wurare yasla as-salihu ad-dukhulu ma'a al-ihtira shiga tare da ƙonuwa wadih galiba ana amfani da ita ne a lokacin da zaka shiga wani gurin da ya ka ƙonu da shi shine yaslawnaha za su shiga cikin wannan wutar jahannama su konu da ita yawmar jin ranar sakamako wanda margawan bayyana kalma ta ajin tana zuwa da ma'anar musulunci suna zuwa da ma'anar sakamako suna zuwa da ma'anar ibada almuhim mun riga mun bayyana haka a cikin suwar tafi sai Allah maɗaukakin sarki zai girmama maka lamarin tashar kiyama ranar sakamako Allah ce wa ma adraka ma yawmul din me ya sanar da kai menene wannan wuni ranar sakamakon nan wuni ne mai girman gaske istifham ne li at-tafkhim wa tahwil tambaya ce aka yi domin a girmama maka lamarin wannan wuni sannan kuma a tsoratar da kai shi shine Allah maɗauki sarki ce wa ma adara kama yau din me ya sanar da kai menene wannan wuni na ranar sakamako sai Allah maɗauki sarki ya ƙara ƙarfafa wannan istifamin nan sun ma ma adara kama yau din sannan ne me ya sanar da kai me ya girman wannan wuni ranar sakamako sai Allah maɗauki sarki ce ya ba da amsa a kan shi wanne zai faru a wannan wani ya zai kasance yau ma la tamliku nafsin bi nafsin shay'a ranar da wata rai batta mallakan wani abu ga wata rai kowa kan tafin shi yau malatan miku nafsu bi nafsu sha wata rai bata isa ba ta mallaki ta mallaka ta amfanar da wata rai wani abu batta da wani abin da za ta amfanar da wata rai kowa ta kan shi uba ta kan shi yake ɗa ta kan shi yake uwa ta kanta take ɗanta ta kan shi yake na masoyan juna miji da mata kowa ta kai sheke kowa nafsi na ta ishe shi wanda shi na raba wakil sarki ce yau ma za ta mliku nafsun da nafsun sha ranar da wata rai batta mallakawa wata rai wani abu na amfani batta mallaka ga wata rai wani abu na amfani dukkanin mulki dukkanin amfani na gurin Allah hacce to babu wanda ita sai da umarnin Allah o ceto ba a yin shi sai da umarnin Allah illa limanir taba sai ga wanda Allah mawakin sarki ya yarda ya yi ceto kuma ga wanda ya yarda a ceta Allah sai maka shi da Allah mawakin sarki ya ce wal amru yawma idin lillah al amri a wannan wurin na ga hannun Allah mawakin sarki kamar yadda Allah mawakin sarki ya bayyana a cikin suratul ghafir liman mulkul yawm lillahi wahid fahar mulki nawa ne a wannan wuri Allah bai tambaya irin wannan sau nawa babu wanda ya sai ba da amsa ya Allah ce lillahi ya Allah ne alwa'id makaici alqahar mabwai kawai kuma Allah ba sai ke ta almulku yawma idin lirrahman mulki na ga hannun Allah ne rahman mai jin tare da cewa mulki ma a nan doron duniya ma a hannun Allah yake amma can dan a gudan ma babu wani miskal barna da Allah ya barwa wani bawa ne tasarrufi da abin da ya gaya ba sannan kuma hullu maliki yawmin jin mun gani a cikin surat al-fatiha Allah shi ne mamallaki ranar sakamako almuhim wannan ayat ta karshen nan tana nuna cewa ranar tashin kama babu wanda zai wadatar da wani manzo Allah sai yake cewa ya zano dukkanin makusantan shi yace ya quraish la ugni ankum min Allah shay'a ya ku qurayshawa ku nemi ku kuta daga gurin Allah ku yi aiki nazar na kwarai banna wadatar da ku komai yace kuma Allah ya bani hashim ishtaru anfusakum la ugni ankum min Allah shay'a ya ku bani hashim ahli baitin manzo Allah sallallahu ku kuci kanku ku nemi sayan kanku ku yi aiki na kwarai banna wadatar da ku komai na ta shafiya ya kawo ya ya Abdul Muttalib أما رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من لا شيء عبد المطلب أما ما ذا الله أباك عفوا أما ما ذا الله شيء كي أي شيء لذاك إلى بنا ولا تدك يقوم إلى تشر القيامة أقوم الله صفية أما رسول الله صلى الله عليه وسلم كأشر دكنك كي أي شيء نقول لا أغني عنك من الله شيء يتي يا فاطمة بنت محمد اشتري نفسك فإني لا أغني عنك بلا شاء أو تقوى يأتي سميني من مالي ما شئت فإني لا أغني عنك بلا شاء dukkanin abin da yake so na dukiya a yanzu an da wani duniya dan bayani in baki amma ranar ta tattama la ughni anki min Allah shi'a banna wadatar da ke komai in manzon Allah zai ga muku santan shi bayya wadatar da su da komai ranar tashar kyama aikin shi su shine zai kubutar da su to ina ga wani ya ce zai wadatar da wani mabiyan shi zai ɗauke sa a malaman zai safara da su zai waye da sauransu ka ga magana ba ta taso ba shi yasa kada ka rudu da wata shafa'a ko wata ceto matukar ba Allah ya tabbatar da ita alƙur'ani ba manzo Allah ya tabbatar da ita kai ne ka san babu ceton da ya kai manzo Allah ya ce shi na kusa da shi to in Allah bai yarda ba in Allah bai so ba ba shi kasancewa Allah ya taimaka Allah ya san sai kai wannan shi abin da wannan sura take tabbatar da mu wata yan latifa wanda muka ce zamu yi bayani a zamani na Khalifa Suleiman bin Abdul Malik wani ɗaya daga cikin shugabannin musulmi wanda ya yi sarauta ana ce mishi Suleiman bin Abdul Malik yake cewa ɗaya daga cikin manyan malamai shine Abi Hazim Al-Muzani yake ce mishi laita shi'ri aina masiruna yawm al-qiyama wa ma lana inda Allah yake cewa ina ma a ce na san ina ne makoman mu na tasha kiyama shi sarkin yake cewa wannan malamin Abi Hatim yake cewa ina ma a ce na san ina ne makoman mu na tasha kiyama yace ina ma a ce na san menene ai muke da abun Allah na lada da ni'ima ko kuma sakamako yake tambaye shi sai wannan malami ce in kana so ka san haka dai arji ya amirul mu'minin amalaka ala kitabillah ka bujurto da aikin ka a cikin littafin Allah zaka ga haka zaka samu sakamako zaka samu amsa sai ya ce a ina zan samu wannan sai ya ce mishi inda qaulihi ta'ala innal abrara lafi na'im wa innal fujara fi jahim ka bujurto da aikin ka a gurin wannan ayoyin nan guda biyu innal abrara da fi na'im lallai bayu makubutattun bayu bayi nagar na kwarai suna cikin ni'ima wa innal fujjara da fi jahim su kuma bayu wanda suke fajirai mabannatan bayu su kuma suna cikin wutar jahannam ya ce ka bujirto da aikinka in aikinka ya yi kama da aiki na bayi na gari kuka da tun bayu to ga kai kuma sakamakonka a gurin Allah shine ni'ima aljanna in aikin ka wa iyazu billah yayi kama da aiki na fajiran bayi shirka kafirci fasikanci to sakamakonka wuta ce haka bujirto ka wa kanka wa ka auna kan kayanka shi yasa Umar bin Khattab yake cewa ku yi wa kanku hisabi kafin a yi ku hisabi to ne yake cewa na na yarda da haka to ina rahama Allah take zai iya yin sabani zai iya sabawa amma ina rahama Allah take rahama Allah ma tana gurin mai kyautatawa sai Allah ya ce yace haka ka karanta wasar Allah ba wace zaki inna rahmatullahi qaribun min muhsin rahama Allah tana kusa da mai kyautatawa shi kuma bawa nagari na kwarai kubutattun bawa bayi wanda suke fi na'im su ne masu kyautatawa kenan ta ko'ina ana so ka yi aiki nagari na ƙwarai ka dinga bijirto da aikinka a kan alƙur'ani a kan irin wannan ayoyi ya kawo kanka hisabi to kaga magabata sun kasance suna cewa aikinka ka yi auna su a wannan sura wa'innan ayoyin guda biyu in kana so ka rudu da Allah mai rahama ne mai jin kai to ka karanta wannan aya inna rahmatallahi qaribun min al-muttaqin rahma Allah a ranar tashin kiyama tana kusa da masu kyautatawa a duniya in kana kyautatawa rahma Allah na tare da kai in ku ba ka kyautatawa ka san da cewa kana ka za ka yi nesa ne da rahma Allah ba ku sake ranar tashin kiyama Allah kiyaye Allah samu cikin bayi na gari na kwarai Allah ba mu ikon ayyuka masu kyau wanda za su yarda da mu na tashar kiyama Allah tabbatar da zigazgan mu akan aika na na kwarai abinda muka faɗi daidai Allah ta haske mu zana ta san mu abinda muka yi na kuskure Allah ta fata mana subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayk wa alaikum assalam da farko ke cewa malam wata ce a gidansu ba a kula da ita